عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
Sura ta arba'in da daya karanta muna ayin Qur'ani shine ran matan Aliyu ibn Shaita Usman Bauchi wanda zai fassara Maulanmu Shehul Islam a Shehu Tayyar Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu akramakum Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد Ubangiji da baraka ta'ala a ina horonmu a lokacin da yake cewa lokacin da yake cewa wai zai lalai bai na karbai da wadawa tun ka annan wali na biyan wala ta tabi hasanatu wala sayya irfa bil lati ya hasan abu mai kyau ba zai daidai da abu mai muni ba aiki mai kyau ba zai daidai da aiki mai muni ba hali mai kyau ba zai daidai da hali mai muni ba ifabi lafi ya hasan ya rasu rabba in an maka mummunan abu kai ka saka da kyakkyawa ka ture mummunan su da kyakkyawan ka idan maka mummunan magana kai karama da kyakkyawar magana idan maka abu mai muni kai ka saka da mai kyau shi ne makarimun akhlaqi an turiya man haramaka wa tajila man abaka wa wa ta'abu amman zalamaka wanda ya cuce ka zalunce shi wanda ya zuwa wajen ka je wajen ka wanda ya hana maka abin da ka bashi abinka wannan shi ne halaye masu kyau wanda suke tura halaye tura tura halaye masu muni idan ka yi haka bai zallafi bai na bai na bada wajen ka annahu wali nan da nan wanda yake tsakanin ka da shi akwai gaba yanzu ne zai zama masoyinka duk mutumin da ya maka sharri ka saka masa da alheri ya hana maka abinsa ka ba shi abinka ya zalunce ka ka yafe masa ya ki zuwa wajen ka ka je wajensa to nan da nan zai juye ya zama masoyi ga annahu wali na hami zai zame maka kamar masoyi mai tsananin soyayya وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو
da waɗannan halaye wanda zai same su illa allazina sabaru sai mutanen nan wanda suke yin hakuri amma yulqa ba wanda za a tada shi da waɗannan halaye su zama halayensa illa zu hazin azim sai ne wanda yake da da rabo mai girma wanda aka yi masa aka ba shi rabon aljanna wata kun ya ɗauko ne tun daga inda lalina ƙaru rabbun Allah su mastabahu waɗanda suka ce ba su da wani Allah Ubangiji sai Allah shi kadai ne Ubangijinsu sannan suka yi istigama suka tsaya daidai a cikin addininsa har aka koro aka zo a manasar zaunan mimman da a ilan lahi wa amila saliha a cikin dukkan masu magana wane ne ya fi magana mai kyau kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah muka ci annabawa kenan da magadansu malamai masu wa'azi kira zuwa ga Allah iri iri ne akwai masu kira da littafi akwai masu kira da makami shine wanda muka yi magana a makamin yanzu ba ma iya yin jihadi da makami sai dai jihadin nafsi masu kira zuwa ga Allah masu karantar da Qur'ani kira ne zuwa ga Allah masu karantar da ilimi kira ne zuwa ga Allah masu dangana wa mutane zikirin Allah kira ne zuwa ga Allah masu kiran sallah kira ne zuwa ga Allah masu kiran sallah da adanai kenan wato su sun fi kowa don wuya ma a ranar lahira saboda darajar da suke da ita lahira su masu kiran sallah kowane abu dai irin waɗannan halaye da kuma in an maka mummuna ka zaka da kyakkyawa in an hana maka kai ne kama in an yi zuwa wajen ka kai ka je wajen mutum ya cuce ka ka ka yafe wa mutum wannan halaye amma da tsara illan lalina sabaru ba wanda za a hada shi da wannan halaye su ma halayensa illan lalina sabaru sai dai masu haƙuri wanda suka yi haƙuri amma da tsara ba wanda ya samu wannan irin halaye su ma halayensa illa zuwa zinazu sai dai wanda yake da babbar rabuwa cikin musulunci Allah ya ba mu babbar rabuwa cikin musulunci.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ما يبلغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم idan ka tashi yin irin waɗannan halaye idan wani ya zalunce ka ka ce za ka yafe mata ko wani ya ƙi ka ka ce kai za ka zo shi ko wani ya ƙi yin magana da kai ka ce za ka yi magana da shi ko wani ya ƙi zuwa wajen ka ce za ka je wajensa in ka tashi yin waɗannan shaidan zai ce karka yadda karka yadda yadda ka yi- yadda ya kai maka yadda ki shi yadda ya maka shari kai maka za ka samu da shari shaidan zai zo ya maka wannan idan shaidan ya kawo maka irin wannan wasu wani zan da yin billah ka ce a'udhu billahi min shaitan da rajim in ka biya shaidan zai hana maka kyawawan halaye din nan ah, wanda aka ce ka ije munanan abubuwa da kyawawan halaye din nan shaidan zai zo ya maka wasu wani karka yadda karka yadda da kaya da kaji aka fi ta uzu billahi min shaytan rajim Allah zai raba ka da jalali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya yi fushi shaytan ne ya shiga zuciyar zai hura shi da wuta maganin sa sai ya yi alwala ya zauna in da yana zaune in yana in yana zaune ya zauna in yana zaune ya kwanta duk abin da yake cikin zuciyarsa na zafin fushi wanda ke dan ke kunnawa a zuciyoyin mutane Allah zai sauke masa musamman in mutum ya alwala dan ya alwala ya yi sallah raka biyu Allah zai yayi maka fushin da kake yi wanda ke dan ya hura maka kake yin wannan fushi basta bismillah kai ka ji a'udhu billahi minash shaitani rajim innahu Allah wani da asali mai jin maganganun kowa har maganarka alhalimu madadin kowa da kowa har har abin da kake ciki ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون yana daga cikin ayoyin Allah abubuwan mamakinsa waɗanda yi wa mutane don jin daɗin rayuwarsu domin da Allah ya yi dare ba iyaka ina za a samu ranar da za a nemi abinci inda Allah ya yi rana ba iyaka ina za a samu daren da za a huta ya Allah ya mana zamanin mu dare da rana ya maka dare ka kwanta ka huta awa tabbas ya maka rana ka tafi neman abincinka awa takwas awoyin tsakani kuma ka nemi ilimin addini ina da ayoyin Allah al-layl wa nahar yin dare da rana ayoyin Allah ne wa shamsu wal qamar haka rana Allah yayi don ta zama aya haka wata Allah yayi shi ma don ya zama aya ga mutane kamar yadda muka karanta a cikin suratul yasin da shamsu yan bagila tilka kamar wadda ta yi sabi wannan ne wa kullum bi falakin yasbahu ayoyin Allah ne yin dare don a huta yin rana don a nemi abinci ya yi mana rana ya yi mana wata don amfanin rayuwar mu wa shamsu wal qamar la tasjudu lishamsi wa la lil qamar ya mutane kada ku yi wa rana sujada kada ku yi wa wata sujada domin hudu da ya ba mu labari cewa mutanen bege su ya su dole shamsu min dunilla suna yi wa rana su jada a jarun ya bege su lokacin da kudu da ya ya kawo labari wajen annabi Sulaimanu ya ce da ita da mutanen duk ya su dole shamsu min dunilla rana suke wa su jada a jagoran mutane in rana ta yi kusan mutuwa sai ya yi su jada wajen rana ya ta maganganu ya ta maganganu ya ta maganganu in ya gama sai ya wani duk abin da yake suke ranar ce ta faɗa inda zai faduwa kuma yi su yi da ya maganganu maganganu abu da ya faɗa mutane rana ce ta ce a yi kaza suna bauta rana haka kuma mutanen mutanen naurusu kuma suna bauta wata da taurari la tasjudu lishamsi wa la lilqamari karku wa rana sujada wa la lilqamari karku wa wata sujada wa lillahi alladhi khalaqahunna kun sujada wa Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna in dai ku kun kun zama masu kare ta Allah ne masu bauta masa to Allah za ku bautawa ba Allah ne za ku bautawa ba rana ba ba wata ba bauta wanda ya ci rana da wata فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وإن استكبروا فالذين وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يا رسول الله idan kafuran maka da sauran kafurai duk sun yi girman kai sun ki sujjada wa Allah suna sujjada wani abun banza sun ki sujjada wa Allah to wallazina inda rabbika ga malaiku nan Allah ya yi su ba masu yawa wanda Allah ba wanda ya iya kan yawan malaiku kuma da mutum da rabbika illa huwa su malaiku dare da rana su kira suke wa Allah ba sa yankewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna dare da rana ibada suke wa Allah tasbihi da abin da Allah ya sa na ibada ba sa ba sa yankewa nan wanje ba sa kozawa sabbihu billahi wa nahiru la amma dare da rana ibada suke wa Allah ba sa kozawa wa wato ba sa kozawa da ibadar sabbihu billahi wa nahiru la amma ba sa kozawa da wa Allah ibada mutane ba su yi wa Allah ibada ba ma Allah yana da masu yi masa ibada kuma ya wadata gabarin halitta gaba ɗaya ma balle ibada halitta halitta gaba ɗaya ma ya wadata gabarin gabarin halitta ba ta ƙara masa komai in ta ibada ba ta rika masa komai in ba ta ibada ba gaba ɗaya ta ma ya wadata ya wadata gabarin da ita halitta.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وإن تكبروا فالذين فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت إن ذلك لهو الموجه إن ال- إن الذي أحياها لهو الموجه وهو على كل شيء قدير أن دارت عند ربك إن الذي عند ربك وإن وندسك وجم أبيتك في إندية دمئية yadda Allah yake kiran indiya da ma'iya inna Allah ma'al ladina tagaw wa inna Allah ma'al sabina wa inna lana inda rabbika da indiya da ma'iya har yanzu ba wanda ya sai gano menene ma'anar indiya da ma'iya a wurin Allah wanda suke wajen Allah aka ce to in an ce abu yana wurin abu yana wajen abu ko koyi abu yana tare da abu ma'iya kenan to ko dai abin ya zama yana gabar da abin ko yana da yamma da abin ko yana kudu da abin ko arewa da abin ko sama da abin ko ƙasa da abin to duk wannan waɗannan jihohi guda shida sun koru ga Allah bare ga wani abu tare da Allah inna Allah ma'azai kan kadau inda rabbi haka kuma indiya ne wato in Allah ya faɗi wannan ma'anarsa ya ba mutumin da aka ambata daraja in hanci Allah yana tare da masu haƙuri ma'anarsa yana tare da su da daraja ya ba su daraja ya ba su makami a wajensa wato indiyar ba ta kuzaji wuri ba ne ba ta makami ba ne ta makana ce wanda suke tare da Allah ba na ta ta zama wasa tare da Allah din wajen Allah ya ba su kuzaji ya ba su daraja ba ya ajiye su kusa da shi ba ne لا تكن أدبار يسبح إن الذين عند ربك لا تكن عن عبادته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها تزداد وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا ليتك إن الذي آيها دمه للموت إنه على كل شيء قدير ومن آياته ya daga abubuwan mamakin Allah ayoyin da abun mamakin sa wanda suke nuna shi Allah makadaici ne mai kudura ne mai irada ne mai ilimi ne yana da cikin wannan bayan mun ambaci rana da wata da dare da rana har yanzu dai ka lura da gani annaka sallallahu alaihi wasallam idan rani yayi sai ga kaza ta kushe kana cikin tsoron Allah ba ta motsin komai ta bushe shi ne kashiya tana cikin tsoron Allah kashiya a tana da kashiya bai za ta laye ba idan muka saukar mata da ruwa ita zace ta girgiza ta sha ruwa ta girgiza wani mata kumbura wa ambata ta zira da kulli zaujin bari kai lallabi ayaya wanda ya raya kasar domin ɗayan ruwan ya sauka kan da in ta kumbura za ka fito da tsire-tsire in ta fito da tsire-tsire tsire-tsire na su suke rayuwa su yaya mutane suna ci dabbobi suna ci to allah da ya raya wannan ƙasa bayan ta mutu ya yi mata rayuwa ta wutar da abu aka raya su to shi yana da ikon ya rayar da matattu kenan kai da kanka ka gani in shuka ne ka gani ka bunni shinkafa da ta mutu bara ta fito ta zama shinkafa bana ka bunni masara bara wadda ta mutu ta fito ta zama masara a bana ka bunni gero wanda ya mutu a kabari ka taka Allah ya tsira da shi ya dawo gero irin na bana to wanda ya wannan kai ma kanka ka tabbata yana raya matattu kenan domin kullum matattun da ya raya na bara ne kake ci bari shine abincinka rahmatatun da aka raya ne kake ci inda da zai na zalika da muhimmin mawuce da wanda yake yin wannan lallai wallahi yana raya matattu inda wuce Allah ala kulli shay kadiru mai yiko ne ala kulli shay na kan komai
الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ومن gefe ɗaya da tayi nan mai ya ce aminan yawmal qiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir innal ladina sami wadanda yulhiduna masu kaucewa fi ayatina a cikin ayoyinmu saboda kiyayya suna cikin ayoyin su ji su yi jin su ko kuma ana karatu su ta da muryoyi dukkan aji ayoyin namu ko kuma su su kamuce wa ayoyin ko kuma su mai da ayoyin wani abu daban a shine wulhidi kenan la yarquna alaina su yi dai duk yadda suka yi ba za su bace mana ba muna ganin mutum duk inda yake da shi da aikin da duk muna ganin su mun aje musu sakamako la yarquna alaina kamar yurge min ne kairun za su zo lahira in sun zo lahira masu kafirce wa ayoyinmu wanda muka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da ayoyinmu na dare da rana da ayoyinmu na rani da damana da ayoyinmu na rana da wata duk mutum ya kauce musu bai imani da Allah saboda ganin waɗannan abubuwan mamaki ba to wannan a lahira a wuta za a jefa shi wala ya kona alaina ba za su koya mana ba muna ganin su da sun mutu sai mu jefa su a wuta amma yau gefen ne shi ya su mutumin da zai je lahira da ganin sa sai a kama shi a jefa shi a cikin wuta khairu shi ya fi amma ya ci aminan yawmal kiyama ko ko wanda zai zo yana amintacce a lahira ba ba tsoro ba bakin ciki ko wani abu zai alheri baya ganin sharri wanne ne ya bi a mai wanda zai zo a amince cikin aminci ba tsoro ba bakin ciki ba tashin hankali in Allah ka mu da rage wala mu ya zaro shi ne ya bi amma ya ci aminan yawmal kiyama nan ba wani mukamilin wannan ba kamar za a ce shin wanda za a jefa shi a wuta da wanda za a kai shi aljanna wanne ne ya bi shi aka dauke mai fadi aka ce wanda zai zo lahira ba tsoro ba baki ciki yana cikin aminci a kawo shi cikin daraja yau wanda hajjul muttaqin ila rahman wabdan wanda su gudu shi na shi aka a zo da shi a lahira a hayyakan dabbobin zo a sa su karkashin inuwa a harshe har a yi abin da za a yi sanda a sallame su koma aljanna cikin aminci ba tashin hankali da wanda da ruwan su za kama shi ne a jefa shi wuta wanda ne ya bi aminan din shi ya bi yau mai kiyama in tun da yake haka ne ko da kun gane ko to yi wa duma shi tun kowa ya bi zabin da ya ga dama in ka aikata mai kyau za a ga mai kyau in ka aikata mai muni za a ga mai muni kuma an riga an gaya maka billa billa a nan duniya ba koye maka ba dama masu wa'azi guda biyu duk kullum su ne mana wa'azi mai wa'azi da shiru bai bari ba shi ne mutuwa mutuwa ba ta magana wa'azi kawai da shiru nake wa'azi ba ta ce maka komai ba sai ta ɗauki wani mutum na kusa da kai wai ma ta ɗauki wani to ana nan saura kai kenan ta ke ka ya ke ka wa'azi da kuma alƙur'ani wanda dare da rana magana yake yi baya shiru wannan yana wa'azi da shiru mutuwa kenan wannan yana wa'azi da magana kullum dare da rana alƙur'ani kenan da kowane baki ana karanta mana saboda haka eh malu ma shi duk kowa ya aikata abin da ya ga dama in jalla wannan an yi mana kurari kenan kamar dai wani daga cikin yaran ka wani babba ya daki wani karami daga cikin su yana kuka ka dauko yaro da ke sake da shi sake dukan dangane sake dukan dangane ba wai yayi masa umurni ya dake shi bane a'a ya ba shi tsoro ne ka dake shi ga abin da ya same ka eh malu ma shi to domin Allah la ya murkul washa Allah ba umurni da abin da ba shi da kyau ya yi ba su kurari ne ya ba su tsoro ne imanu ko yayin da ma shi su abin da gara ma in na ma ta wani na basir duk abin da mutum ya aikata Allah yana kallon sa الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عظيم إن الذين كفروا بالذكر ذلك أمرنا أن نذكر سوى القرآن wanda in ana karatu ma za su sa aikata da harguwa don kar a ji alqur'ani ba za su ji alqur'ani su wanda sun kafirce wa alqur'ani wanda ba za su ji alqur'ani masu kaucewa shanin alqur'ani duk gaba daya inna rajul kawul bi zikri lamma ja'u yayin da shi alqur'ani ya zo musu inda zai zo rubuci gilan baja wa inda wuciyar qur'ani nan likitabu wallahi kitabu wani irin babban littafi ne azizun mai buwaya littafi ne wallahi azizun mai buwaya in ji Allah ne daukar da wannan littafi ya Qur'ani littafi ne mai buwaya ya buwayi mutane da ayyukan da wata jinsu wa jinsu ala ya zuzuri ya Qur'ani la ya tuna min zi wa rabbar ba'dhum li ba'dhin zahira
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد wannan babban littafi mai daraja la ya'tihi al-batil maganan banza ba yadda za a yi ta shigo wa alqur'ani a lokacin da ake yin sa ba dama a shigar da maganan banza ciki bayan an saukar da shi kuma ba magana ba dama a shigar da maganan banza ciki Allah ya kiyaye shi ba yadda za a canja lafazinsa ko a canja ma'anarsa duk wannan ba yiwuwa in ya zai wada min kalbi tanziru min hakimin hamid kuma nusa da yake faruwa shi nusa ma'anar nusa matukan manzo Allah yana da rai to duk ayoyi suna jira in dai ba na tauhidi ba in dai ba na kissa ba in dai ayoyin na shari'a to suna jiran watakila ko za a bar su zarce ko ko za a canja su a kawo dan su ma dan san mina launu ziyana da kai min da abdiliya idan mun canja aya za mu kawo da tabita ko kamar ta nusa na faruwa zamanin manzon Allah amma da manzon Allah ya bar duniya ba abin da za a canja cikin Qur'ani yadda yake nan haka zai zauna ba abin da kuma zai taba shi saboda Allah shi ne mai kiyaye shi inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ba yadda za a yi don makiya su taru su ce za su yi shawara su canja wannan abu kamar yadda tattaban da ake canjawa suna canjawa su yi shawara malaman su yi shawara sai wannan abu bai dace ba ya kamata a mai da shi kaza to in ya kamata bai shi kaza ya mai da shi kaza ne da haka suka cancanta wasu abubuwa a cikin taura suka cancanta wani wasu abubuwa a cikin injila amma mu na mu ba dama a taba ba dama a taba lokacin saukarwa da bayan saukarwa duk ba ba abin da ya same shi da kitabun azizun la ya ji ilbatun bayani da min karfi kitabi ne wanda yake mai girman gaske mai mai mai daraja a wurin Allah a lokacin da nasara suka ci mu anan kasar sai suka same mu mu musulmin Najeriya kashi biyu ne akwai wanda suke kusa da Misra akwai wanda suke kusa da da Morocco mu Hodiyawa mun fi kusa da mutane yamma magai da kanin sun fi kusa da Misra to sai suka yi karfi cikin alkur'ani su mutanen borno ko ko muka yi karfi cikin ilimi mai zurfi mu mutanen godiyawa to nasarar da ya zo ya ga littattafan da godiya suka rubuta na ban mamaki mai littafin ilimi mai zurfin gaske na tsara yi mamaki mutanen nan ba larabawa ba ba almajin larabawa ba ba makotan larabawa ba ina suka zama wannan ilimi mai zurfi littattafan da su abdullahi dan bodo suke rubutawa su muhammad bello da sauran almajiran ciwo don godiyo suka yi mamaki sai suka wuce barno suka yi suka samu yara shekara goma sha biyar biyar suna rubuta alkur'ani da ka suna ɗaukar takardar suna rubuta suna ajiyewa sai aka ce musu suka ce mene ne waɗannan yara suke rubuta suka ce holy quran na muhammad holy quran na muhammad suke rubutawa ina suke dubawa kace a ai masu da ko ban suriya suna da jira tun mubarak suna da ci wai sun yi larabci dai ba su yi ba haka suke rubuta shi da ka ba larabci ba ko eh to mutane guda biyu nan a tsoron su a duniya mutanen yammacin Najeriya wato Sokotawa da mutanen gabashin duniya wato mutanen Argana mutanen Borno a ji tsoron su da wata irin kwakwalwa mai ban mamaki duk da turai babu fasto wanda ya dace bai wanda rubuta shi da ka duk da turai gaba ɗaya ba wanda ya dace bai wanda rubuta shi da ka amma waɗannan yaran su ma ke nan suke wannan tunan ne mutane a kiyaye a kiyaye su a kiyaye su kar a yadda ba su ilimi mai zurfi idan ba su ilimi mai zurfi suna za su kore mu to shi ne suke babu ilimi da ofis ba sa yarda a babu ilimi mai zurfi wani to daga nan sai suka sa gaba duk wanda zai karantar da shi ya sun sa gaba tsakanin da malamin alkur'ani ita shi malamin boko yana zagin malamin alkur'ani makarantar toka makarantar gindin dora makarantar makarantar kwarfata makarantar ministers suna rena suna rena masu alkur'ani alhali kuma sarwan Allah ya ba su daraja Allah ya ba su daraja duk wanda ya raina su ba zai kwace lafiya ba la ya fi ba su bayni da ramin kalbi tanzilu min hakim habib a shi alqur'ani nan maganar banza ba ya shigo ciki da ko ina tanzilu saukarwa ne min hakimin daga Allah mai hikima a cikin ayyukansa aminin abin godewa cikin dukkan ayyukansa a cikin dukkan tarikansa wa yin min shi lillahi sabbihu yamdi komi yana wa Allah sujada komi yana wa Allah tasbihi
ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة من wa zuwa ga mina إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin darim ya rasulullah kai hakuri da abin da mutane suka gaya maka mara daɗi an gaya wa annabawa yan uwanka irinsa in sun gaya maka mai mai daɗi irin su in kai maganganu masu daɗi wajen su abubakar da su umaru da sauran sahabbanka sahabban annabawa da da sun yi musu irin wa'annan maganganu masu daɗi in kai biya kuma maganganu irin na su abu jari su kafirai kafiran ka kafiran zamanin da su ma sun gaya wa annabawa su irin wannan kai hakuri ya rasu ma yi da daga ila ba ka kire rusulunka ba za ka ba za a gaya maka komai ba sai abin da a gaya wa manzanni yan uwanka sai ka yi hakuri ba zai ka ba ka wai ulul asmina rusuli sai ka yi hakuri ga wayyar yan uwanka annabawa suka yi hakuri ma yi da daga ila ba ka kire rusulunka mai inna rabbaka bi Allah ubangijinka la zu magfiratin wallahi mai yawan gafara ne wa mu'minai wanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazu ya kame da nemin Allah ko mai hukuma ne mai tsananin azaba ne mai radadi ga wanda suke kin alqur'ani suke saba wa musulunci Allah yana jira su da azaba mai radadi ولو جعلنا قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته عجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذان وقر وهو عالم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد shi wannan littafi eh, littafi ne tanzilu min ar-rahman ar-rahim qur'anan arabiyya littafi ne balarabi su kafaran makka gashi littafi ne balarabe ne a hannun balarabe dan uwansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun kafirce wa littafin walau ya sa Qur'an na jami'an da littafin mun- mun kawo shi da wani harshen da ba larabci ba muka danka wa annabi Muhammad sai ce to dan menene aka kawo littafi karatun da ajami ne mu ko larabawa ne ga sai su ban haka su ba ba haka aka yi ba an kawo littafi balarabe a hannun manzo balarabe amma sun kafirce masa sun ce ba kai a yadda a ji shi a tada husuma a tada harguwa in ana karanta don bakar a ji shi daura wasu da ya tu a jami'in arabi sai su ce da mun kawo shi littafin a jami'in a hannun balarabe sai su ce me yasa ba za a mai da shi larabci ba ga a jami'in ga arabirin لولا وجد قرآن أجمل لولا وجد آيات عجمي وعربي يسيسك ai da sai a tun da an kawo shi da harshen ajami to a fassara mana shi da harshen da muke yi in kuma an yi haka ba zai ji kai ya aka yi qur'ani ba ba ajami manzo kuma ba larabi dan mai aka yi haka duk dai wanda abubuwan da su fara duka abin da ya kawar da su daga barin imani littafin ne gashi an yanke musu hankali su larabawa ne littafin balarabe ne a hannun dan uwansu wanda suka san dangin sa balarabe amma duk da haka sun kafirce wa littafin har suna sa ai harkowa kar a yi littafin ulwalin lalina amanu da wasu ba ga yawa duniya ya rasu da wannan littafi littafi shiriya ne littafin waraka ne da yawa duniya ya rasu da wannan littafi littafi shiriya ne littafin waraka ne yasa ma Allah ya sa masa sunansa الحق حق حق حق سنة الله ذلك وأن الله هو الحق الله شيء أيدي الدنيا هو الحق هي لو في سنة حق لك هي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق هي وأن سنة هل يبا وأن القرآن الحق من ربنا هي وأن سنة يبا ومسلمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق wannan gaskiya guda biyu gaskiya na asali na Allah da gaskiyar da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar da aka ba Qur'ani da gaskiyar da aka ba musulunci guda hudu nan kowace da dadun duniya gaba ɗaya za su rubuto wani abu daga gaskiya amma Qur'ani bai ce gaskiya ne ba annabi bai ce gaskiya ne ba musulunci bai ce gaskiya ne ba Allah ma ya ce ƙarya ne ba gaskiya ba ne duk kuna ta yi ƙarya Qur'ani ya yi gaskiya duk hukuncin da aka yi wanda ba na Qur'ani ba ƙarya ne hukuncin Qur'ani shi ne gaskiya idan mutane sun aje hukuncin Qur'ani saboda bai dace da zamanin su ba to su kawo wata rana mara sabuwa wata rana ai ta zuwa ba irin ranar zamanin su bane ga wata rana ba irin ranar zamani ba ta zo ba ko kuma su kawo wata kasa wata ba irin wata ce ta zamani su wannan gaba ya ta zo ba an sha yin kashi a kanta a canja ta mana to duk wanda ya kawo wani hukuncin da ba hukuncin musulunci ba idan ya zama doka dole haka musulmi dole mutum zai yi shiru ya ikyale amma a ci so yau a bayan zaɓin kanka in ka ka zaɓi wani hukuncin da ba na Qur'ani ba ridda ne ba wanda zai kawo hukuncin da zai saba al-Qur'ani in ba sai ya zama ya ridda sai dai dole domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke wa al'umma ta laifin abu uku alhadu wanda ziyar man tukrihu alaihi abin da al'umma ta suka cikin kuskure Allah ya yafe musu zulmin wannan abu abinda suka aikata cikin mantuwa Allah ya rage musu zunubin wata abu abinda wanda ya fi su karfi ya danne su suka aikata Allah ya dauke musu laifin abu duk wanda dokokin da ake dandanna mana saboda an fi karfin mu ne amma wanda bai fi karfin mu ba za mu yadda ba ba yi zuwa ga Allah amma ga kila musulmi ka lazuma fil walau walau ya na qur'ana jami'a qalu la nafsila ta ya ajin arabi qul huwa lil ladina amanu shi wannan alqur'ani hudan littafin shari'a ne littafin mu na shari'a littafin mu na ilimi littafin mu na addu'a littafin mu na ibada littafin mu na magani littafin mu na komai da komai ma farar na bin da bishe ko da wajewa ana rubutawa a sha ya magani ana karanta shi ya magani ana dobi da shi ya yi magani a yana magani ciwo cikin zuciya ciwon jahilci ciwon kafirci ciwon munafurci duk kurani wallazi la yuzakiru wa la amal amma duk wanda bai yi imani da ranar lahira ba qur'ani gashi nan garau ga shiryar sana a fili dare da rana a cikin haske yake amma shaurin da da yake shi makawo ne ya makance to sai ya zare maza a makance baya bai san shi ba bai yarda da shi ba wala ya kai na da wani makarin bai duk wanda ya makance gaban bin hanyar alqur'ani ya kafurce maza ko ya kauce masa ko ya kishi to yunaduna min makanin ba'idin wato ana kiran su ne daga nesa saboda ba ka kusa shi yasa ko an kira zuwa ga Qur'ani kamar dai kana wuri ne kana kira wani mutum ne yasa can yana hango ka da kyar sai kuma kana kana kiransa baya shi abin da kake faɗa to haka suke a lahira kuma za a kira su cikin wuta
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ya rasu da kai hakuri ba kan littafi ka ne aka soma wannan ba tattaron annabawa ma an musu haka hakika ka sani mun bai wa annabi Musa littafi a taura babban littafi wanda ya kunshi komai da komai wanda Qur'ani babu littafin da ya taura a cikin littafi wanda suka zo daga Allah amma ka mutanen sun yi sun yi sabani a ciki wajen sun yarda da shi wajen sun kafirce mana wasu wasu sun kafirce mana wasu sun yarda da shi kamar yadda larabawa ga wani sun yarda sun musulun da abubakar da jama'arsa wasu sun kafirce masa kamar abuja da jama'arsa rabtu jirafi wani wani kare wani sun wani rafina ba don allah ya riga ya rubuta kalimarsa wanda ta ta riga ba cewa al'umman manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a yi mutu yadda aka yi wa yankin al'ummatai ba wani ta al'ummatai in sun yi sabo ya yi nauyi nan da nan za a kawo haraka harakar da su amma mu na mu za a yi sabon a yi sabon sai aka yi tattara rayuwa mutane sake yi musu su je lahira a kama su da shi saboda al'urman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda kowane mutum yana da ajalin sa in ajalin bai kare ba to komai laifin sa ba za a kashe shi ba sai ajalin sa ya kare ya mutu walau na kare wajen su wani da suka rabu da bai nau ba don a kalmar Allah da ta riga ba da an gama da su a cikin kafircewa alqur'ani amma kowa da kwanakin sa sai sun kare kuma komai zunubin sa ba za a harkar da shi yadda ake harkar da matasa ba wa inna hu lafi shakki min wuri kafaran ka sun zama suna cikin shakka murimin mai shiga cikin kokonto من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام وإن للعبيد
عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها فما ربك بظلام للعبيد kamar yadda yake ba ta kima zuma shi tun kowa ya aikata tun da ya ga dama Allah yana kallo to nan kowa yake man amila zaliyan fa nafsi duk wanda ya aikata mai kyau don kansa bayani da an riga an yi bayanai billa billa an yi gargadi dare da rana rani da damana ko yaushe ana yin bayani saura wanda ya yarda da bayani ya aikata aiki mai kyau ya yi wa kansa wa mana sa'a wanda ya aikata mummuna ko ma'ariya wato azabar tana kansa azabar wannan mummuna aikin da ya ta dawo kansa ma rabbu bi zallabi lil abidi in Allah ya halakar da kafirai saboda kafircin su ba ya zalunce su ne ba Allah baya zalunci inna Allah la yuzlimu sarata Allah baya baya zalunta bayan da kore da bayan zarra وما ربك جل من العبيد وانه فعال لله وليس بذي جرم الا بايع ذلك إنه ولا يشرك احدا الا بايع ذلك قوه balle ma dukkan gaba da komi na da na yau zai yi zalunci ai yin zalunci ka aikata wani abu a cikin kayan wani ba da izininsa ba shi ne zalunci kai amfani da kayan wani ba da izininsa ba kai yadda kake so da shi ba da izininsa ba shi ne zalunci amma Allah komi na da ne ai ba zai yi zalunci ba ba duk ya riga ya yi kansa shari'a ba ya yi kansa shari'a don adalcinsa kowa a kama shi da laifinsa kai da kanka zai ga buɗi ba shi da kake baka yadda ba baka yadda ba ka duba da kyau ba a ban yadda ba ka duba da kyau ai ban yadda in ba ka yadda ba za ka ji azaba to azaba ta zo mana to sai ka ji azaba ta zo mana to za ta zo kai ne ka jawo kanka wanda ya aikata mai kyau ya aikata nan kasa wanda ya aikata mummuna kuma na sani wato amma shi Allah ko bi na sani kamar yadda aka yi misali kwanan baya kawai mutum ne da kaji za a kamo masa kaji a kamo kaji guda hudu aka aka je wannan aka girgiza wannan aka ce wannan a je a yanka a yanka a kaza wannan kuwa yanka a soya wannan a yanka a dafa wannan ba sake su da shi ke kwai su wannan da aka aka aka sema ko aka soya ko aka gana laifin mai suka yi wanda da aka ce ka tafi da bai alheri mai dai ganin daman mai gashi ne to da Allah yake Allah haka yake wa arin limani ya riga ya ajiye komai a cikin mizani yadda ake shari'arsa wata fariqun bil jannati fariqun bis sa'ir ya kaddara waɗansu bayan nasa ya yi tsayarin ya kai su wuta waɗansu bayan nasa ya yi tsayarin ya kai su aljanna amma ba za a ba za a bari a tafi sun haka ba sai an aiko manzanni na an aiko manzanni sun zo sun yi gargadi sun ce daga Allah sai sun yi gargadi to wanda da ba jan an rubuta shi dan aljanna ne sai ya yarda wanda ruwa an rubuta da ba dan wuta ne ki yarda to ce wannan yardar da ya yi ya za a kai aljanna wannan kuma saboda kin da ya yi ya za a kai wuta amma to an riya an rubuta tun da cikin masali kamar rabbul sallallahu alaihi wa sallam إليه العبد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد أي شاكا يا منا سوى يوم ناشر أعداء الله إلى الدين أقول وترانا أننا متار بكيا ألا مزبر أوتا jikinsu yana magana yana musu mummunan shaida ranar tashin kiyama za a sa waɗansu a cikin aljanna su ji daɗi ranar tashin kiyama za a ce waɗansu a cikin wuta su yi ta su yi ta kodewa a cikin yaushe ne ranar tashin kiyama ne ya ka ce ilai shurar su ilmu sa'a tashin kiyama lamarinsa duka an mai da shi ga Allah yin tsaro na ka anin sa'a ta iya na mursa'a wani nama ilmu a inda rabbi la yi jalli hali wakta illa hu in mutane sun tambayi ka labarin tashin kiyama ya rasu da bai ka gaya musu ka ce sani ranar tashin kiyama yana wajen Allah Ubangiji na idan an tambaye ka ka ce man mas'ul an ha bi halim na sai ko ai tambaye ka ranar tashin kiyama ne tashin kiyama ka ce kai da ka tambaye ni ni da ka tambaya ba sai ka sani ranar da za a yi tashin kiyama ba duk maganar tashin kiyama al'amari ne wanda za a mai da shi wajen Allah ilayhi rabbi ilmu sa'a girman za a ci saboda ranar da za a tashi kiyama Allah ya ɓoye shi shi kaɗai da ya san lokacin da za a tashi kiyama abu biyu duka Allah ya ɓoye su saboda jin tausayin bayansa Allah ya ɓoye kuwa ya ɓoye kowa ranar mutuwarsa ya san zai mutu amma Allah ya ɓoye don hankali ya kwanta ya yi ta dashe ya yi ta noma ya yi ta sana'a ya yi ta ofis ya yi ta komai kamar ba zai mutu ba amma shi ya san zai mutu kowa ma ya san zai mutu amma ba ku ranar ba kuma nan ne sai an duba ne an ja yi sallan jirajirai da kai da kai aka yi sallan jijiri da kai aka yi sallan wani karamin yaro da kai aka yi sallan wani karamin saurayi da kai aka yi saurayi wani saurayi su mai yasa ba su zama sun tsufa ba a cikin nan mutuwa ba su da lokaci kuma kowa san zai mutu amma sai aka ɓoye ranar saboda jin tausayin mutane kowa aka ya masa ran da zai mutu ko da shekara tamanin aka bashi ya dinga littafi kenan ya aka yi sittin ya ƙara tsoro in aka yi saba'in ya ƙara tsoro in aka yi saba'in ce saura goma ya aka yi saba'in da biyu saura biyar har su ƙare ya rame masoyansa duk su rame su lalace saura kaza ba ya mutu amma in an goye shi kenan ana tafiya a hankali wufta da ɗauki mutu a cikin a cikin wuja Allah ya goye ranar tashi kiyama don saboda duniya gaba daya hankalin da ya kwanta a yi ta dashi ana shuka ana noma ana saye ana sayarwa ana aure ana gini ana komai sai rana guda kawai sai a busa kawo sai duk a mutu gaba daya ba faɗa mutane wato wannan duka goye su rama ne da Allah ya yi bayan da domin fasari lokacin zai hada mu da rikin daɗin rayuwa idan yi da fi musa amma ta burji min samara ce mina kamariya da abin da kuwa itace zai fitar da shi kuwa yadda duka Allah ne ya san asan yadda yake amma ta burji min samara ce mina kamariya amma ta abin da ya ga kuma abin da duk yake cikin cikin mata ko ko ta mata ko wanne Allah ne shi ya sani kamar yin misalin kaga yadda kwai a cikin kifi yadda yake da yawa to irin waɗannan duka Allah shi ya san abin da ke cikin kowace ta mata wa mata min zai wala tazaru illa bi ilmihi abinda ta mata za ta dauka da yi kifi da shi abinda za ta haifa duk Allah ne ya sani wa mata min zai wala tazaru illa bi ilmihi wa yau mai nadimu ranar tashin kiyama shine ranar da Allah zai kira su kafiran ya tambaye su aina shuraka'i to gashi tashin kiyama da kun cewa ƙarya ne gashi tashin kiyama ya faru ga tashin kiyama to kace ƙarya ne gashi ya faru to ina dodannin ku da kuke bautawa ku ce in ya zama gaskiya ba a shi tashin kiyama kuna da dodanni za su cece ku suna ina kazu azan na gaba min namin shahi sai ce mun san da kai ya Allah ubangiji yau ba mu ba a yau ba wanda ya ga dodo ba wanda ya ga dodo a cikin mu suna muzum haka har Allah ya kulle bakin su
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai zamba a da tambaya cewa ta kasance na jiya Allah ta tsawon kwana
a za mu daura littafin mu insha Allah ranar alawi mai zuwa wanda ya ji duka ya gaya wa wanda bai ji ba insha Allah za mu daura littafin ranar alawi mai zuwa insha Allah ya kai mu lafiya da aka wata zama mutum ne tashi da azumi ya mutum ne tashi da azumi Aha.
bayan sallah sai ya bacci sai ya bacci yana jima'i eh ya tashi waje kuma sai ya mata mai kisa ta yana cewa wani ya azumi shi wato bayan ya dace shi dai mafarkin mata baya karya azumi don ka kwanta da rana kai mafarkin kayi ma'aji da mata da ma- da mace har mani ya fito maka abin da za ka yi daidai ka dace kai wanka kai sallah amma da azumi ka lafiya lau ko kuma ka yi jima'i ne da matarka da daddare sai ku gama kara ba ka yi wanka ba sai gari ya waye nan ba ba kowa ya zama kai ba abin da ya dame shi a zai tambaya ta shafi kallo da tambaya na cewa wai yakan ga wasu suka zafi da rumiya wuya suna yawo cikin gari ko a kowane hukunci ka haka
mutum ya rage shirme ya wuya sai mutum ya rage dare su ya jebe ba wani hukunci da ba sai ba ba bari buri bari buri din wato sa shirme a wuya a yi ganin dama ne idan kana ce kai wata yana yin riya kamar an nuna yana tarbi yana da wurin yake na mai riya ne saboda su ma sun ga shirme da kawai zagin zafi wannan dan dan da riga ne wannan mushriki ne to ai ga gani wannan ba ba da ba ba kushe ko wani kenan ba da wani hukunci a yau da za ku ɗaliban zari a nan biyu sun kawo ziyara na wurin tafsiri na sun ce za a jarabawa sun kashe yin kasuwa Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su ilimi mai amfani Allah ya ba su ilimi na tsoron Allah Allah ya sa su shirkin da ba kullum kullum Allah ya sa su shirin Allah in sun yi da aiki mai mana aiki mai kyau na adalci da tsoron Allah ana musu albarka ana musu albarka ana gangin su ana taimake su har wata lawa hajiya maryam ta kawo dubu biyar da ce tana so a yi mata addu'a hajiya maryam to ta kawo daga dubu biyar da ce tana so a yi mata to za addu'a a yi mata addu'a cikin wanda za a yi musu sai kuma masu neman addu'a kan wata lawa ta ce tana so a yi mata addu'a to za a rubuta addu'a insha Allah hajiya ya ka Allah ya mana gafara Allah ya gamu Allah ya riya da ya riya mu na ba da riyar tijariya ya dauka Allah ya gamu Allah ya riya mu da iyaye iyayen da wani da wani da ta kawo wani murane kada ba mu yin duniya da lahira kada ke mu shirin duniya da lahira kada ke yi wannan ke bar addini wannan ke bar imani kada ke bar kawai daga kuma zuci kada karye kafirci kada karye kafirci kada karye kafirci kada ke bar kuma zuci albarkar su da zama masu nema a ta wurin malabiya bukatun su malabiya bukatun mu Allah ya ba mu yin duniya da lahira Allah ya ke mu shirin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الهادي الى صراط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
فإني فقير ضارع عند بابك الأذين وأرجو الفيض والفضل والجدى وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فارتقى فرجونهم أتبع أقطاب الفهول من الورى بلا سبب مني مؤبى ومصطفى مبارك نسل المهتدين زويجنا مصونا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال كريما على العطاء بجاه رسول الله أحمد الناصري وفاتح إغلاق الولاد من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا على كل مقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسادة الكرام ذوي الغلا